الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها ما سبقكم بها من أحد من العالمين أنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلف من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تقصر إلهي نظرة نوح تجعلني بها في دائرة عنايتي ونفعة نوح ترفعني بها إلى أسماء إبتك ورئايتي وعشرة نور تحصلني بها والمنتمين إليه من جور الجائلين ومكر الماكرين وعون الظالمين وعديان البغاة المتربصين وحماة الأعضاء الظالمين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى ساكي سادوا له a wannan majalisi mai tarin albarka inda muke haɗuwa domin tunatar da junanmu abin da yake da alaƙa da alƙur'ani mai girma yau uku ga watan ramadana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da ashirin da shida ga watan afrilu miladiya dubu biyu da ashirin daidai arama ya ja mana aya ta 28 a cikin suratul ankabuti da Allah subhanahu wata'ala yake cewa waludan iz qala qaumihi a innakum waludan iz qala qaumihi innakum tatuna al-fahsha ma sawakum biha min ahadin min al-alamin a innakum tatuna ar-rijala wa tatuna as-sabila wa tatuna fi nadikum al-munkar fama kana jawab qaumihi illa an qalu inna bi adabillahi in kuntum min as-sadiqin idan mai kallon da sauraron mu zai iya tunawa sai mun fara wannan karatun sai Allah subhanahu wata'ala ya hukunta lokaci ya rike mu ma'anar wannan ayan Allah subhanahu wata'ala yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka ambata ka tuna ma al'ummanka lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya turo wannan annabin nan nasa mai suna annabi lulu zuwa ga mutanensa da ya hane su kan aikata aikatan da suke aikatawa إذ قال لقومه يا إن يجي سوى متعننسا إنكم تأتون الفاحش ما سوكم بها من أحد من العالمين kun kuna aikata aikin alfasha wanda ba taɓa samun wani halitta wanda ya taɓa aikata irin wannan irin wannan aikin ba a cikin tarihi a yi na kunta suna rujala ko ta ka'una sabila kuna gaskiya wa mazaje kuna yanke tafarki wata tuna fi nadi kumul munkar kuna aikata munkarin abu a wannan mahalli a wannan wuri da ake kiransa da naji sama kana jawaba qaumihi bai zamanto wani an samu da wayannan mutanen za su baya ga wannan annabin Allah fa ce sai ce musu suka yi ka kawo mana azaba in dai har da gaske kai annabin Allah Allah subhanahu wataala ya kare dalilin da yasa ko ko hadasi da Allah subhanahu wataala ya fara kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kissan shine domin ya gaskantar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan annabtarsa ya nuna ma mutanen da suka gabata cewa wannan annabin nawa gaskiya ne ni ne na aiko shi sana'ar ila yau ya zama to tasliya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana tasliya shine lallashi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ma'aika abin da ya faru da sauran annabawan da suka gabata kafin zuwan naka wannan kissa kissa ce tsakanin annabi Nuhu da mutanensa da ake kiransa suna mutanen garin Sodom yadda kaga wanda kisan ta zo a Alƙur'ani mai girma to haka ta zo a cikin littafi na Injila ma'ana littafi na Bible dan bambancinta ko ko bambancin da ke tsakanin na Qur'ani da wanda ya zo a cikin Bible to bambancin kaɗan ne ƙaryen da suka ƙara a cikin littafin nasu dama an riga an gaya wani cewa sukan yi ƙare-ƙare da ƙarairiki a cikin littafin kuma su dingina masu Allah subhanahu wa ta'ala bambancin kawai shine ƙaryen da suka yi na cewa wai wa'annan yara na annabi Nuhu sun sanya wa babansu abin maye har yayi maye har yayi baban wai afka musu kaga wannan ai ƙarya ne ba yadda za a yi annabin Allah ya biya aikata irin wannan aiki na aika aika ko ko sabo na Allah subhanahu wataala amma wanda haka yadda kaga kisan nan ya zo a cikin alqur'ani to haka ya zo a cikin littafin bible to kaga kenan Allah subhanahu wataala yana son ya nuna wa mutane cewa wannan annabin yana karɓan wa'ayinsa ne ko wannan karatukan daga alqur'ani daga bakin daga bakin mala'ika jibril ko ko daga wurin Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alqur'ani mai girma wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim a wani ayar sai Allah subhanahu wataala ya ce jazala bihi ruhul amin ala qalbika takuna min al-munzirin kisa ya fara Allah subhanahu wataala ya fara ga wa manzon sallallahu alaihi wasallama cewa ولودا أي معنى واذكر قصتي لودا قصة لودا كأنبتا أيها النبي يا جوانا النبينا قصة النبي لودا كمتحاننك koko ka ɗauki wata tafsirar da malamai suke cewa wadkur ka tuna cewa kamar kana wurin ke wadkur ka tuna lokacin da lutan iska da kawai annabi lutu ya ce da mutanensa innakum latatuna al-fahishata lalle ku kuna zuwa ma al-fahsha kuna zuwa kuna aikata mene al-fahsha wa taqta'una sabila kuma kuna yanke hanya wannan yanke hanya malamai sun yi maganganu a kansa mataki daban-daban kada sai na farko wayannan mutanen banda al-fahsha suna tara hanya suna yin fushi idan bako ya zo wucewa ta hanya sai a tare shi a yi masa fashi bayan an yi masa fashi sannan kuma su yi luwaɗi da shi sannan kuma su da kansu suna yin luwaɗi tsakaninsu isu isu kaga ta kaula ya kaula sabila kaga kenan suna yanke hanya ko ne ya zama to hanyar wucewa domin tunda suna tattara mutane suna yin luwaɗi da mutane yanzu mutane ba za su gaban hanyar ba suna tara hanyar suna da mutane fashi da makami mutane ba za su gaban hanyar ba kare kenan sun kashe wannan hanyar yattaun sabila har ila yana daukan ma'anar suna yanke hanyar da za a rika samun haihuwa tsakanin mutane domin ga mata nan sun daina kula maza sun koma suna yin luwadi da maza kaga ba mu haihuwa ke kaga wa yattaun sabila wa tatuna fi nadikum wa yatuna ko tatuna fi nadikum munkar suna zakewa munanan ayyuka a wannan wuri da ake kiransa da suna da haƙi kamar yadda maulan bashir ibrahim ya sarfe zuwa ga ala an ya faɗa cewa wannan naji din nan sunan wuri wanda a nan wurin ne suke zama suke aikata wannan aiki na alfasha wanda a gaba za mu ga irin aikan ma da ake yi a wurin banda wannan za su nafi naji mulmunkar malamai sun yi maganganu a wurin sai daga cikin malamai Allah ya farka musu abin da yake cewa ai abin da suke aikatawa a wurin shine suna yin luwaɗi tsakanin isu isu tun da babu baki yanzu baki sun daina wucewa baki sun daina zuwa to su yanzu suka koma suna yin luwaɗi isu isu a filin Allah ya hana fili ko tun da dama ai ba rumfa bane ba shago bane to a filin Allah kawai sai su yi luwaɗi kowa na kallon kowa sai su yi luwaɗi wannan imam mujahid shi ne faɗa wannan kudan daga cikin malamai akwai wanda ya tafi akan cewa kamar magana da na Aisha radiyallahu ta'ala anha kenan da kuma tana cewa wannan nari din a dina daga cikin abin da suke aikatawa na munkari a wurin shine gasar tusa sai wannan ya je ciwo abin da zai lalata ne shi wancan ma ya je ciwo abin da zai lalata ne shi kawai sai a zo a tattakura a tattakura put ايش هذا؟ ماذا سكت على؟ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كيف على يوم الدنيا مريضة سوسة مالا تشيل داريا واري يبوسو ورا wannan ya wani wannan ya wani wai wannan duka yana da sun fi hasani wannan haka da na Aisha radiyallahu ta'ala an ta faɗa wanda an samu wannan daga wurin Imam Bukhari yana daga cikin abin da aka fara cewa suna aikatawa kana an ce wa ta tuna fi naji kumul munkar yana daga cikin munkarin abin da suke aikatawa a wannan wurin kamar yadda wasu daga cikin malamai suka faɗa shine yunafuna bayar karshe haɗa karo tsakanin raguna guda biyu ce wannan ya kawo ragon shi ka toto wannan ya kawo ragon shi ka toto ko ɗan ƙasa kamar yadda ake a ƙasar Hausa wannan ɗan ƙasa wannan ba ɗan ƙasa ba balali ne sai a gwamza ko ko ɗan ƙasa ɗan ƙasa a gwamza ko ko balali da balali a gwamza wanda ya ci wanda ya kare kuce wani wanda ya kasa tashi to shi kenan ya yi nasara wannan ma yana daga cikin abin da suke aikatawa har yanzu ina daga cikin munkar da suke aikatawa a wannan wurin shine wa yunasiruna baina tiyuk hada da san faɗa tsakanin zakaru ba zakara suna yin faɗa ba tsakanin da su ko ba haka ba to su ma wa'annan mutane ai kan tare da zakatun China ana wannan abu sai a zo a kawo a riga biyan kuɗi za a shiga wurin da za a yi faɗa zakara da zakara to su ma wancan zamanin haka ake yi a yi na karkarar rago da rago a yi karar wurin zakara da zakara sai su taru sai a rika aikata imam kurbabi radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara Allah saka masa alheri yana daga cikin abubuwan da ya lissafa akan abubuwan da suke aikatawa na albasha na munkari a wannan wurin imam ne yake cewa akwai gasar zaki wannan ya zo ya kundumo a shari'a a ga wani wane ne ya iya zaki wanda ya iya zaki ko ya ci sannan kamar yadda muka faɗa a baya gasar dutsa imam kurbabi shi ma ya kawo shi haka sannan yana daga cikin munkarin abin da suke kawo suke yi a wurin yin da da karta irin wannan abin da ake na rami rami din nan sun shata ne shi ma za a ga an haka rami ya ko da yake za mu samu ci gaba ba rami ake hakawa ba wani abu ne ake yin shi da ramuka ramuka ka zuba ka zuba yaya a nan gidan ka kwasa ka yi nan ka yi nan ka yi nan haka za a ga ana yi ko ko irin wancan ne wanda ya zama ruwan dare a nan kasar Hausa na wani kwallo kana turawa nan ka tura nan ka tura nan ka tura nan duka shi ma ta kai shi ma duka abu ne ba a kai shi ko ko irin wanda yake har yanzu tsakanin matasa karka ta ta kaci din nan kai haka kai haka kai haka ayi wannan ayi wannan ayi wannan su ka dai da shi Allah ya ji mana duka yana daga cikin abin da suke yi wanda yake mukari ko ko sanya kaya rinannu tun wanda babu irin shi sai a yi dahi ɗin kaya ya zama tu ya yi tiri ya tiri ya tiri ya ce shi ne sai kira almanin ya shi wa wayar rasulan musallibat kaya wanda aka rina shi rin ya zama so da ba to har da shi ma suna yi sannan yana daga cikin abin da yake munkan ne da suke aikatawa a wannan wurin ga sallalle maza ba kawai sai mutum ya je waye ya lalle saboda shi ɗan shi kaga musulunci ya yi rangwame da sassauci cewa idan kai an gobe to za ka iya yin lalle a hannu saboda zarar an ganka sai a gane cewa wannan an gobe yana da cikin sunna to amma shi wannan sunna da aka yi zana yin ta kai ka taɓa ganin wani an gobe yadda yake cewa shi ahlus sunna ne yake cewa yana koyi da sunna ka ne yana yin lalle saboda an yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ba kai to wanda su ba wai aure mutum ne ba an gane wannan ko ba aure bane ma'anan na ga yan wasu na dariya cewa ma'anan yin wannan lallan shi ne duk wanda ya ganka ya san cewa ka samu aure zai maka fatan alheri da addu'a to su wannan ba auren bane su da ma shi dawo ne to suna yin wannan lallan shi ma yana da cikin abin da ke ba shi da shawo ko ko kamar ceceniya da mata sai mutum namiji mai ji da karfi sai ya sa kayan mata kamar yadda imamu kusa ya kawo ke sai mutum ya sa kayan mata ba mamaki ma har da shiga mama bai siya mutum ya sa ya rika karire ya yana wani lallambata yana wani lallambata ko ko su matan suka kamance ce niya da maza suna sa kayan maza suna murya irin da maza da kuma irin munkarin da su ma matan suke tun da yanzu ba a kwanciya da matan ba a kusantar su sai su kuma mata sai suka kirkiro nasu sabon Allah wanda yake shi ne abin da ake kiransa a kasar Hausa madugo yau ne shi na ake kiransa a kasar Hausa madugo lesbianity a turanci sai su ma mata sai suka kirkiro nasu tunda maza yanzu ba ka bin mata kana da mata ba za ka kwanta da ita ba sai ka je kana bin maza sai mata suka ce to tun da ya zama haka kuma ka ga ba koyi suke yi ba a filin Allah ta'ala ake to su ma mata yanzu sai suka kirkiro nasu shine lesbianism wanda ake kiransa a kasar Hausa a madugu su ma sai suka kirkiro kare da dukkan wa'annan abubuwan duka saban Allah to ba wannan bane mafi munin duk ga wannan laifi ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ko to abu mafi muni shine kuma bauta wa wannan Allah madaukakin sarki shirka ya kuma san samu wannan gunki gunki haka sai su wannan suna ce ne su kai Allah kaza kaza kai kaga san su a wurin su shine Allah su kai kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza malam shi man kuka ce shi a duniyar Allah gaba daya ba a taɓa samu waɗanda suka taɓa yin wani ba sai su ba a taɓa samun mutanen da suke yin madugu ba ko da biyanin su to tun da yanzu wannan abin da suke yi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ga annabi lutu nan a cikin su wanda wannan annabi lutun almajirin annabi ibrahim to kaga ai ba zai kawo bakin sa ya shiru ba saboda ka sai ya fara musu wa'azi cewa wannan abin da kuke yi sabon Allah ne dina tuban ma Allah subhanahu wa ta'ala daga nan ka fara zagin sa ka fara gaya masa bakatan maganganu dan uwana ne har ma da cikin rashin kunya da suka yi ma annabi Nuhu akai yana da gaske ce masa ikina bi azabi nan ka so mana da azaban Allah mana in dai har kai annabin Allah ne da gaske kuma kana jawaba qawlihi illa an qalu ina bi azabillahi ba wani ansa da ya fito daga bakin su face in je kai annabin Allah ne da gaske wannan abin da muke aikata kana ganin cewa ba mai kyau ba ne to ka ce ma Allah nan na ce zo mana da azaba mai rai in je kai da gaske annabin Allah da Allah subhanahu wataala ya ce mai yin ayat gaba da ramma
قال رب انصرني على القوم المفسدين قال رب انصرني على القوم المفسدين النبي نوح عليه الصلاة والسلام ينسي تقعد kafin tun da shi annabin Allah ne bawan Allah ne ya san duk yanayin da ya kansa Allah yana nan yana kallon sa Allah yana tare da shi so da ka yanzu wannan abin da suke yi ya karbe shi tun da kaga manyan gari ne manyan mutane ai ko yanzu da kake ganin ana ta wannan shi dan shi ana ana karta ana ware ne ana wannan ana luwadi ana maɗugo ai in ka tsaya kalla sai ga wasu daga cikin manya ne suke yi ko wasu daga cikin manya ne suka ɗaure wa masu yin haka kaba ai akwai garin da ba ma ambaci suna ba akwai jihar da an kama wani hannu da hannu yana yin luwaɗi da yaran mutane dalibi ne a ɗaya daga cikin wasu daga ɗaya daga cikin jami'o'in da da muke da su a nan aka kama shi hannu da hannu ana ɗan ƙoƙarin a ɗauka mataki a kai shi har ma an ce ma an dakatar da shi daga wannan jami'an an kore shi sai ga sako daga sama daga manya ce magana cewa an kore shi daga makarantar nan ya su saboda ka bar shi a makarantar magana cewa an kama shi an kai shi gidan yan sanda aka yi magana a sake shi aka sake sai ga shi ya dawo cikin al'umma kuma aka ba shi wata sabuwar mutu sabon musu aka bashi ya shigo cikin al'umma kuma yana takama yana fankama to kaga kenan da bi da dauki daga sama ko su wa'inda suke wasu daga cikin manya a sama bar masa gyara magana wasu daga cikin manya a sama ba su ba su da dauki daga sama haka ba zai ta faruwa ba an koyi shi daga jami'a al'umma sun zuta ba wannan jihar Kaduna bai na irin wasu na ta cewa wani a'a ba nan jihar Kaduna bai Allah ya kare mu Allah ya tsare mu mun dai ga irin matakan da gwamnan jihar Kaduna mu ya dauka a nan da aka ce an samu wani yana bi yaran mutane an kore shi aka ji labarin ya dawo nan jihar Kaduna jami'ar jihar Kaduna shi ma nan gwamna yake nan ma an kore shi to kaga nan mu alhamdulillah manya nan ana kokarin kamanta daidai gwamnati muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara musu karfin gwiwa wurin kare wa mutane mutuncinsu to yanzu annabin Allah ne wannan yaran manya ne yanzu suke to yanzu bai da wani wuri da zai sai wurin Allah kamar yadda ake kira na ake kiran ka ake kiran ki cewa da zaran wani abu ya ji shigo maka wanda ba ka da yadda za ka koma wurin Allah to daga shi wannan annabin Allah da sai daga hannu qala rabbi surni ayal qawmi sai ce ya Allah ka taimake ni akan waɗannan mutanen da yake barna suke yi a doron kasa ta wani hanya ta hanyar saukar musu da azaba Allah subhanahu wa ta hanyar saukar musu da azaba domin ka gani su bashin sabon Allah da suka yi shi annabin ma da aka haigo musu sun koma suna masa izgilanci to bai da wani hanyar zai sai neman agaji wurin wani neman agaji wurin Allah madaukakin sarki ko da haka sai neman agaji wurin Allah madaukakin sarki sai ko Allah subhanahu wataala yi masa agaji ta hanyar a zo a cikar da wannan kai to yanzu Allah subhanahu wataala ya aiko mala'iku wa'annan mala'iku da Allah aiko kafin su wuto garinsa za su fara tsayawa wurin malaminsa wanda a baya mun faɗa wane ne wannan malamin nasa muka ce annabi ibrahim shi ne malaminsa to tun da annabi ibrahim ne malaminsa mutanen su mala'ikun da za a turo yanzu za su fara tsayawa wurin annabi ibrahim su gaisa shi bayan sun gaisa shi sannan sai su gangaro wanda kafin gangarowar nasu ko kafin zuwan nasu wurin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai lokacin da ya ziyarce mu kuma anan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana malaman mu da shehunan mu da baki ɗayan su muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri Allah ya amfana zuriyar su a jagoran mu Farfesa Ibrahim Ahmad Makari muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka masa da alheri Allah subhanahu wataala ya amfana zuriyar sa Allah ya karbe shi Allah subhanahu wataala ya ci gaba da amfani da shi wurin shigar da al'umma sauran yan uwa da suke ta ilmantar da al'umma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana tofiki ga baki daya ko da kuka ji media cikin mu da suke ta kaiwa da komowa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri ko da kuka yi wurin kallon mu da kuma sauraron mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya wa zuciyan ku albarka innahu wali zalika alqadiru alayhi ni'mal mawla wa ni'mal nasir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh